أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله العزيز سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومدار العظيم الحمد لله za mu ci gaba cikin karatun littafin mafarabul kullan fi ma'rifati fiqhi wurdi shaykhina tijani radiyallahu ta'ala anhu na shaykhu yahuza radiyallahu ta'ala anhu to za mu tashi yau fasulun fi qatir wurdi da ajli tartibi fasali wanda ke bayani cikin yanke wurdi saboda tartibi jerantarwa inda ya kamata a yanke kana cikin wuridi ka yanke saboda ba lokacin shi bane wa misali ka bar na na sahi sai ka kama na marici to shi ko baka yi na sahi ba bai kamata ka yi na marici ba musamman in lokacin na sahi bai wuce ba to lokaci ne ya kamata a yanke wannan a yi wannan to shine abin da wani fasalin zai bayani a kai ويقطع قارئ ورد الصبح ورده mutum mai karanta wuridi na zahi yana yanke wurdinsa in kana ya kara uhu lailin ya kasance yana karanta shi da dare ma'ana kai ne ka zo za ka karanta wuridin sahi yau da dare sahiya na gobe ba sahiyar da ta wuce ba kenan takadimi ne za ka yi ka zo ka fara ma cikin dare kamar da aka sani mutum yana iya da gabatar da wurdin shi na gobe na sahi da daddare wurdin sahi ana gabatar da shi da daddare ba kuma kowane lokaci ba ki daga lokacin da aka yi isha'i aka ya kai za a iya karanta izi biyar kamar da malama suka yi bayani musamman cikin munasul murid daga bayan isha'i lokacin da za a iya karanta izi biyar to ina ga bayan awa guda ke da sallar isha'i mutum za iya za iya sallar da awa guda tana isa haka zai zigar to bayan wannan lokacin za ka iya gabatar da wuridi na sahiya ka gabatar da shi eh to kuma za ka yi wannan takadimin za ka yi da haka mun dai ayi asalati yawa to sai kan sai kana cikin wannan sai in kana ya qara'uhu laylan wa tadhakkara annahu lam yaqra wird al-masa'i sai mutum ya tana bai karanta wuridin marice ba to wannan mutum sai shi ne aka ce wai ka tsawo kari wird su bi wird ke sai sai ya yanke wuridin nashi wanda ke karantawa wannan na takadimin wuridin sahin da kake karantawa yanzu da daidai kana gabatar da shi sai ka tana ba karanta wuridin marice ba na yammacin ran nan da kake ciki to sai ka yanke ya ce wace ka yanke sai ka koma karanta na marisa sannan ka karanta ka ko akwai lokaci ka karanta wannan takadi wanda kake a khususan idza kana zamun la yasau musamman in ya kasance lokacin da kake karantawan daren ya tafi ya kusa hita bai ishe ka ka karanta wannan takadimin ka zo ka karanta wurdin wannan na yamma musamman haka nan tunda sai ce illa huwa wai lokacin da bai isa sai na wurdin guda na shi wurdin maricin da shi gare da sai ga yanke wannan takadimin da kake karanta wannan wurdin da aka na marici da annal waqta waqtahu da annal waqta waqtahu domin shi lokacin wannan da kake ciki lokacin wurdin maricin ne ba na wanda kake takadimin bane ba yawa saboda haka sai ka yanke wannan wurin da kake yi sai ka yi na wanda ke lokacin shi shine wurin marice wa za ka bahu wa qara'a wuridal masai in mutum ya yanke wannan wurin da yake yi na sahen nan sai karanta wuridi na marice wa in arada an ya qara'a wirda sabai to sannan kuma sai ya so tunda na ido na maricen bari in koma in karanta wancan wuridin na na sahi yace to fala budda min ibtida'i niyyati ba makawa da sake niyya al-ukhra wata ta daban kaka ce ai ai da mun tunda na niyya ta dazu kenan kawai ci gaba zani wala yabni alama zakar ko mutum ba ya kini afsa abinda ya riga ya ambata na daga zikiri ana ka faro lazimi dazu to sai da ka tuna ashe bin yi na yamma ba to sai ka yanke wancan wanda kake yi to yanzu da ka yi da wannan na yamman kaka ce to bari in koma daidai inda na tsaya da su shine ginin bari in tsaya daidai inda na tsaya da su cikin wurdin sahih da nake karantawa in ci gaba a ba hakan shi ne ce wala ya bini alama zakarahu mutum ba ya bina'i ba ya yin gini a abin da ya riga ya karanta na na wurdin sahin nan kabila wurdin mata'i gabanin wurdin marici wannan kenan wa amma man shara'a fi wurdin sabahi ba da salatu subhi amma wanda ya shiga ya fara karanta wurdi na sahi bayan sallah asuba wannan namu wurdin sahi ne a lokacin shi kenan ko bayan sallah asuba sai kawar karanta lazim da sahi wata zakara annahu taraka wirdal masai sai mutum ya tuna ai ya bar wuridin marece ai marecen jiya wuridin ashe ban karanta shi ba to wannan waya zai yace fala fala yaqta'uhu baya yanke baya yanke shi mana baya yanke wannan wuridin na sahi da yake ciki sai ci gaba dan mi li'anna wirdal masai fara qada'an domin shi wuridin marece a lokacin nan ya zama ramuwa bari can jiya baka yi ba har shikenan ai daga alfi da ke to shikenan ya zama ya zama ramuwa to ga shan ma ka fara karanta wurdi na sahi na yau to shikenan tunda wancan ya zama na ramuwa ba ka yanke ba wannan wanda kake na lokaci dan kai wancan na ramuwa wa kadhalika man shara'a fi wirdil masai hakan nan wanda shi ma ya shiga cikin wuridi na yamma na marice ba da salatul asri bayan sallar la'asar wata zakara annahu taraka da sabai sai suna kai ashe bai wurin sahi ba to wannan fa yaqta'uhu sai yanke wannan wurin da yake na yamma wanda ya fara bayan la'asar wa yaqra'u da sabai ya karanta wuridi na sahi bi khilafi man shara'a fihi ba'da al-maghrib wannan sabanin wanda ya shiga ya fara karanta wuridin la'asar bayan sallar maghriba wata zakara annahu taraka da sabai sai tana cewa shi ya manci ya bar wuridin sahi to wannan fala ya katahu baya yanke shi ba da annal wirda da annal wirda sabahi sara qada'an domin shi wuridin sahi a lokacin nan ya zama ramuwa ba da magri bayan magrib da ba ta muna ganewa yanzu bayan sallar asar sai mutum ya fara karanta wuridin la'asar sai tana ashe bai karanta wuridin sahi ba to wannan shi ba irin na sahi bane ba saboda shi na sahi dan da wanda magani yanzu nan cewa mutum ya fara karanta wurdin sahi bayan sallah asuba sai tana bai karanta wurdin na marice ba na shiya to tunda wancan lokacin shi ya wuce nan ba ka yanke ba wannan mai lokaci saboda ka yi wancan wannan lokacin shi ya wuce amma shi yanzu wannan bayan asar ne sai ka fara karanta wurdi sai ka tuna a ashe ban karanta wurdin sahi ba to ka tuna hau a wannan lokacin kana cikin lokaci na wuridin sahi lokacin wuridin sahi bai zama kaza'i ba saboda shi wuridin sahi in ba a manta ba zaɓar lokacin shi yana fara daga sallar asuba har zuwa walaha maɗaukakiya ma'ana zuwa kusan sha biyu sha biyu rana misali lokacin da dai rana ta kusan zama tsakiya shine walaha maɗaukakiya ta to lokacin nan zaɓaɓɓen lokacin shi ya wuce to daga lokacin da ka shiga laruri ba ka gushe ba kana cikin lokaci na wuridin sahi har faɗo rana to rana da rana ta faɗi shikenan ya zama ramuwa to shine yanzu kai bayan sallar asar ne sai ka tana baka yi na sahi ba bayan kawa da karanta wurin mariki to kenan tunda lokacin shi ne yanzu nan dole sai ka yanke wannan wurin da kake na la'asar sai ka karanta wannan wurin na sahi saboda lokacin shi ne lokacin shi bai wuce ba yawwa shine sabanin wanda shi kuma shiga cikin yana karatun inda a ce bayan magarba ne sai ka fara karanta wurin marice sai ka tana ashe baka yi nasaya ba a shi nan lokacin da shikenan shikenan baka yanke wurdin barice ba dan ka karanta wurdin sahi saboda lokacin wurdin na sahin ya huce yanzu ya zama ramuwa baka yanke wannan wanda shi a lokacin shi ne bai shiga ramuwa ba dan kai wanda shi lokacin nashi ya wuce ramuwa ce za a yi yawwa in bayan sallar magarfa ne shikenan an shiga ramuwa a lokacin wurdin sahi ya wuce an shiga ramuwa to sai ka sa sai ka yi da wancan nan asar din ya so daga bayan ka yi da shi sai ka yi wanda ya wuce ka karama wurdin sahi wanda ya wuce ka shine wannan bayan wa kadhalika in kana yaqra'u al-wirda wa shuri'at fi fi al-wazifati aw aw al-haylala hakan nan inda mutum ya ware karanta wurdi sai mutane suka shiga aka ware karanta karanta wazifa ko ko haylala ta ran juma'a to wannan shi ko fala yaqta'uhu mutum baya yanke wurdin shi ba ko na sahi ne ko na yamma illa in alima annahu in lam yaqta'hu yanqadi zikru lahidati wala yudriku sai in mutum ya sani tabbas cewa in wa bai yanke wannan wurin nashi ba kamin ida to zikirin nan da ake na hayyana zai kare ba ya same shi ba musamman ya yi bayani bisa kan zikiri na hailala saboda ita wazifa ɗari wa kalba a ito a fahimta a ce cewa wai ka zo ka fara ka karanta mutane ka fara lazimi sai mutane suka fara wazifa a ce kamun ka ida lazimin da mutane su ida wazifa kun san wannan ba yiwa ka fara lazimi dan an zancen da ake mutum ne wanda ya fara karanta lazimi shikenan sai aka fara wazifa ya yanke wurin shi sai ka ce a ba ya yanke ba to haka ce to in ya fara ka fara lazimi sai aka fara karanta zikirin juma ka yanke lazimin ka a ce a shi ba ka yanke ba sai dai in ka tsaya in ka ga in ka wacce sai ka ida lazimin nan naka to shikenan kuma zikirin juma zai barka shikenan za a karewa kamun kai ka kare za a kare zikiri kamun ka kare to wannan lokacin sai ka yanke lazimin naka ka zo ka yi zikirin naka idan ya so sai ka yi lazimin ka saboda shi zikiri zikirin juma'a shi musamman cikin jama'a ne kun san bai da adadi wanda ke mukayyadi a ce a kaza so kaza za karanta ya zo cikin a bayan Allah akwai turwa da ya taba ji a an ban mantawa daga shi suka yi rashin ya shi musamman ko cikin kashin jami'a karanta ko ina ko da za a wasu mancewa aka yi misali ba a karanta ba fara zikirin juma ba har maraicen juma'a ya zuwa lokaci ranar ta faduwa aka tana kai zikirin juma ba zikirin juma to ku zuwa yi niyya aka yi niyya in hailala ɗaya aka karanta ta wadatar in hailala ɗaya aka yi aka ce la ilaha illallah kawai a ce sai na muhammadu rasulullah alaihi salamu ala a yi ka sama shi kenan ya isa to yanzu irin wannan ne aka yi kai ma ka shagala kowa shagala sai mutane suka ce kai ya kai ya zikirin juma'a lokaci kuma ya tayi to ku zo a azamna to in ka tsaya kai sai ka ida wannan lazumin da kake ka gani za ka yi asaran wannan zikirin juma'a to nan kana iya yankewa shine wannan bayanin Allah samu dace Allah za mu tsaya kenan sai kuma sati ne gaban Allah ya so sai mu tashi fasudun fi man dakhala fi wazifati bi niyyati bi niyyatiha fa zahara khilafuha insha Allah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ونخاتم لما سبق ناصر ناكب ناكب ونهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وتقدر يوم الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين